الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyar da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulughul maram na shekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata
ya halatta misali kamar liban da yana idan sallah sai ya je zuwa musu sai ya tsawita domin zuwa sabon da ta
wai dangane da lokacin da limami yana cikin rukuku ko kuma yana zama na ƙarshe ya kusa sanin cewa sai ya ji motsin shigowar wani shi na halatta ya dan tsawaita domin wannan ya riski wannan raka ko kuma domin ya riski wato sallar kwarai wasu malamai suna ganin halaccin haka dalilin da kuma yake tabbatar da haka shine hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa so da yawa nakan tashi sallah kuma nakan shiga sallar da nihin tsawaitawa maza Allah ya ce sai na ji kukan yaro a bayana maza Allah ya ce sai na ɗan sauƙaƙa wannan sallah don kyamar wato kada al'amarin ya tsananta ga mahaifiyarsa ma'ana ya shiga sallah da nihin ya dan tsawaita to amma jin kukan yaro a bayansa yakan kai shi sai ya takaita sallar ba dan komai ba dan kada kukan wannan yaro ya dami wato mahaifiyar wannan hadisi suka yi malamai suka ce wannan yana nuna kenan halaccin dan jinkirtawa idan limami yana cikin rukuku ya ji motsin shigowar wani ko kuma yana zama na ƙarshe yana cikin tahiya ya yi motsin shigowar wani to ba laifi ya kan iya da tsawaita a gane ku sai dai a nan tsawaitawar kada ya zamanto akwai cutarwa ma'ana akwai tsanantawa ga waɗanda suke bayan shi ibn al-usaimin allah ya ji kansa shi ya yi bayani akan wannan matsala a cikin littafinsa mai suna ashirul mumti ala zadil mustaqli lalle yana ganin wato halaccin wato dan jinkirtawa wannan da limami zai yi na'am to ban san wani dalili ba kan haka na san dai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana yana fatima ta kare shi da wani mayafi yana wanka shi yasa wasu malamai suka tagaita suka ce in wanka ne yana halatta mutum ya yi magana amma amsa sallama kana cikin bandaki wannan baya halatta hadisi ne ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya bukatarsa wani ya wuce da shi ya mai sallama maza Allah ya ki mai da wuce sallama sai da ya yi taimama ya shafi wata katanga ya taimama maza Allah ya ce masa domin ina kyamar na ambaci ubangiji na ne a hali wanda yake ba da tsarki ba na'am kamar ni to lafazin hadisin da ya zo da ƙarin ta'ala bai inganta ba yana cikin al-mu'jam na al-imamu kabarani ƙara ta'ala a wajen sallama wannan bai inganta ba tare da cewa ta'ala kalima ce kyakkyawa ma'ana ya ɗaukaka ya girmama sai dai shi duk abin da ya zo a shari'a to ba a buƙatar a daɗa ko a rage iya abin da ya tabbata a shari'a shi ake buƙatar mumini ya takaita a kan shi don haka kenan ƙara ta'ala kin nan bai inganta ba duk kyanta sai ka fidda ta kamar da ta gefe darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga baban da ke bayani game da abubuwan da ke warware alwala mun yi bayani cewa abubuwan da ke warware alwala sun kasu kashi biyu akwai wato hadafi an gane ko idan aka ce hadafi su ne waɗannan abubuwa uku wato shine bawali da bayan gari da iska wannan gaba ɗayansu ana kiransu hadasi waɗannan abubuwa ne wanda kai tsaye a karan kansu idan sun fito arwallah ta warware sannan kashi na biyu shine sababi abin da ya shafi abubuwan da suke warware arwalla kamar yadda muka yi bayani kenan mun faɗa game da bawadi wato da bayan gari wato wannan abu ne game da game da bayan gari abu ne wanda wato alkur'ani ya tabbatar da shi haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ijma'i na malamai ma'ana cewa bayan gari na ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware alwala dalili shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala aw ja'a ahadun minkum min al-ghaib wani ta'ala ya ce ko ɗaya daga cikin ku ya dawo wato daga kurami domin lafazin ghaib a larabci shine kurami ma'ana wuri wanda yake gangare wanda in ka gangara ba a hango ka to don haka sunan wannan muhallin shine ubangiji subhanahu wata'ala ya kinaya game da abin da yake fitowa daga jikin dan adam ake ce masa gari wannan alkur'ani ya tabbatar da cewa yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla haka kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata hadisin Safwan ibn Asal ya ce lakin min baulin wa ga'ibin wa naumin sannan kuma haka jima'i na malamai babu saɓani a wajen magabata cewa bayan gari na daga cikin abubuwan da ke warware a rawla abu na biyu shine bawali bawali shi ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malamai kuma da kiyasi ya tabbatar da cewa na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla domin malamai sun kiyasta shi akan bayan gari haka jima'i ne na malamai cewa bawali yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla dalili daga cikin sunna wannan hadisi ne da ya ce lakin min baulin wa ga'idin wa naumin sannan abu na uku daga cikin abubuwan da ke warware arwalla ita ce iska fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware a wanda kamar yadda abu hurera Allah ya kara masa yadda da ya rawaito hadisin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke cewa la ya kabaru Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaffa sanda cewa ubangiji ta'ala baya karban sallar dayan ku in yayi hadasi wato sai idan yayi arwalla aka tambayi abu hurera Allah ya kara masa yadda me ake nihi da hadasi sai yake cewa kusa'un auduradu wato ita ce iska wadda take fita daga jikin dan adam to haka hadisi wanda muka karanta a sati da ya gabata wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa wani mutum ne akan kamanta masa a cikin sallah cewa kamar wani abu ya fita daga jikinsa na iska manzo Allah ya ce kada ya yanke sallah sai ya ji sautin fitarta ko kuma ya ji warinta da hadisin da yake cewa idan ɗayan ku ya ji wani kuka a cikin cikinsa ya rikita al'amarin ya rikita gare shi shin wani abu ya fita daga jikin shi na iska ko bai fita manzo Allah ya ce kada ya yanke sallah sai ya ji karan fitar iskar ko kuma ya ji warinta kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware a wannan na hudu wato shine mazi idan aka ce mazi ruwa ne wanda yake maras kauri wanda yake fari yakan fita a lokacin da shahawa ta motsa ma mutum kuma sau da yawa yakan fita ba tare da mutum ya san fitarsa ba shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kamar yadda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta tabbatar da haka haka kuma ijma'i na malamai haka kuma malamai sun kiyasta shi akan gauni domin hadisin da Aliyu Allah ya kara masa yadda hadisin shi ma ya gabata yake cewa na kasance mutum ne wanda yake mai yawan fitar da mazi sai na ji kunyar na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba saboda matsayin diyarsa da take karkashi na ita ce Fatima Aliyu sai ya umarci wato al-Miqdad ibn al-Aswad cewa ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin fitar mazi manzon Allah ya ce masa ya wanke gabansa kuma ya sake arwalla kaga wannan yake tabbatarwa cewa fitar mazina daga cikin abubuwan da ke warware a wallah haka mun yi bayani hadisin sali ibn hunayf wanda shi ma mazi yakan yawan fita daga jikinsa da ya jahilci hukuncin a duk lokacin da ya fita sai ya je ya yi wanka kuma ya kai har bayan shi yana falfashewa domin yanayi ne na sanyi sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa aina wadatar da kai kawai ka wanke gabanka ka sake a wallah ba sai ka yi wanka ba sannan na biyar daga cikin abubuwan da ke warware alwala shine jinin istihaba jinin istihaba jini ne na rashin lafiya wanda ke zoma mace wanda wata jijiya ce wadda take kusa da mahaifar mace idan shaidani ya hablu wannan jijiya sai da bakinta ya bude sai jini ya ringa zoma mace ba tare da kakkautawa ba wannan jini shi ma yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla yana da bambanci da jinin al'ada jinin al'ada asalinsa daga cikin mahaifa ne yake fita amma shi jini istihaba jijiya ce wadda tana kusa da mahaifa in ta buɗe ne jini yake zoma mace wannan bayani ya gabata wato iya abin da ya zama wajibi a kanta yin arwalla a lokacin kowace sallah ko da jinin yana zo mata tana cikin sallah to sallar ta ingantacciya ce arwallarta tana nan amma lokacin kowace sallah sai ta yi arwalla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Fadima bintu Qais wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Fadima bintu Abi Hubaysh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kuma tawabba'i li kulli salati sannan ki yi arwalla ga kowace sallah kaga wannan yana tabbatar da cewa jini istihaba na da cikin abubuwan da ke warware arwalla sannan abu na shida wanda shine kenan sababi shine bacci bacci yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla amma taka su ta rabu kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa baccin da ke warware arwalla shine bacci mai nauyi wanda hankalin mutum yakan gushe bai san ba wanda ya je balantana wanda ya zo kuma in akwai jama'a abun bai san ba hirar da ake to irin wannan bacci na daga cikin abubuwan da ke warware a walla sawa'an ya tsawaita ko ya kankanta amma duk baccin da yake mai sauki wanda gyangyaɗi ne kasan wanda ya tafi kasan wanda ya zo in ma wata hira ake abun kana dan kamowa to wannan baya daga cikin koda ya yi tsawo wannan baya warwarewar walla don haka shi ne malam ya zo da wannan hadisi na anas kan malik allah ya kara masa yadda a farkon baban da yake cewa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a zamaninsa suna jiran sallar isha har sai ya kai kawunansu suna nangi saboda bacci sannan sai su tashi su yi sallah kuma ba tare da sun sake arwalla ba wannan hadisi yana daga cikin dalilan da wasu malamai suka tafi suka ce kwata-kwata ma bacci baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla ko ya sawa'an ya yi nauyi ko bai yi nauyi ba suka ce bacci baya warware arwalla wasu malamai ku suka tafi akan cewa bacci ko mun kankanta shi mai nauyi ne ko mara nauyi ne ya warware arwalla domin wancan hadisi da ya ce lakin min baunin wa ga'idin wa naumin lakin min baunin wa ga'idin wa naumin suka ce kaga a nan wato an lissafa cewa bacci na daga cikin abubuwan da ke warware a rolla don haka suka ce in dai mutum ya yi bacci ko mun kankantarsa yana da nauyi ko ba shi da nauyi to a rollarsa ta warware to malaman da suka haɗa kan waɗannan hadisai suka ce bacci in dai mai nauyi ne ko mun kankantarsa a rolla ta warware amma bacci mara nauyi to komin tsawonsa baya daga cikin abubuwan da ke warware a rolla kamar yadda suka kafa hujja da wannan hadisi za mu tashi a darasi da ya gabata kenan sannan mun karanta hadisin aisha allah ya kara mata yadda da take cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci wata mata daga cikin matansa sannan ya fita zuwa sallah ba tare da ya sake arwalla ba wannan hadisi hadisi ne ingantacce tare da cewa imam bukhari ya raunana shi amma hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya hada hanyoyinsa ya inganta hadisin don haka malam ya shigo da shi domin wasu malamai sun tafi akan cewa shafar mace na daga cikin abubuwan da ke warware a walla an gane ko idan mutum ya shafi mace musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa arwala ta warware idan mutum ya shafi mace duk da cewa wasu daga cikinsu sun kasa sun raba suka ce in mutum ya shafi mace da nihin jin daɗi ya ji daɗi to arwalla ta warware ko ya shafi mace wato ba tare da nihin jin daɗi kuma ya ji daɗi suka ce dole zai sake arwalla ko wanda ya shafi mace da nihin jin daɗi ko da bai samu jin daɗin ba suka ce zai sake arwalla wanda bai yi nihin jin daɗi kuma bai samu jin daɗi suka ce to wannan babu sake arwalla a kansa to a takaice dai tsantsar shafar mace ko sumbantarta baya daga cikin abubuwan da ke warware arwallah kamar yadda a nan wata mata ce daga cikin matansa wannan mata kuma ita ce aisha kamar yadda urwa ibn zubair allah ya kara masa yadda ya rawaito mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci aisha kuma ya fita masallaci ya je ya sallah ba tare da ya sake arwallah ba wannan hadisi yana tabbatar da cewa sumbantar mace ko shafarta baya daga cikin abubuwan da ke warware a rolla idan hadisi na ƙarshe wanda muka tsaya a kansa shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza waje da ahadukum fi batnihi shay'a idan ɗayanku wato ya ji wani abu a cikin cikinsa ma'ana shine kukan ciki kamar yadda ciki yake kokawa fa ashkala alaihi al'amarin sai ya rikita gare shi a kharaja minhu shay'un amla shin wani abu ya fita daga jikinsa na iska ko kuma bai fita ba shi ne ya ji cikinsa ya yi kuka to amma sai ya samu kokwanton cewa shin wani abu ya fita daga jikinsa ko bai fita ba na iska zan Allah ya ce fala ya kharujanna min almasjid kada ya fita daga cikin masallaci ma'ana kada ya yanke sallah hatta ya sama a sautan au ya ji da rihan za Allah ya ce sai an kai ya ji ƙaran fitatta ko kuma ya ji warinta kenan ɗaya daga cikin biyun nan idan ya tabbata to a nan kenan an samu yake idan ya ji ƙaran fitar iskar ko ya ji warinta to a nan arwallah ta wuri wannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware arwallah قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رجل مسست مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن هبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne daga Talib ibn Ali Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah masistu zakari ya ce na shafi gabana ko kuma auƙala wato ya faɗa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce arrajulu ya masu zakarahu fi sala ya ce ya manzan Allah mutum ne ya shafi gabansa wato a cikin sallah namiji ne ya shafi gabansa a cikin sallah a alaihi rudu shin na kan shi wajaucin sake a walla faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi a a kaga da ya ce la kenan ba magana sake a wallah manzon Allah sai ya zo da jumla ta'aliliya ya ce innama huwa bab'atun minka ka san da cewa kadai ai gabanka wato wata tsoka ce daga cikin tsokoki na jikinka idan aka ce bab'a wato shine guntuwar tsoka kenan shi ne ya ce innama huwa bab'atun minka manzon Allah ya ce wata tsoka ce daga jikinka ma'ana tamkar ka shafi tafin hannunka ko ka shafi duddigenka ko ka shafi gwiwarka ko ka shafi korinka ko ka shafi cikinka ko ka shafi gadon bayanka kenan a nan ya nuna masa cewa shafar gaba baya daga cikin abubuwan da ke warware a wallah a tambayar da ya masa ce ya yi masa ƙala ƙala rajulun ya ce wani mutum ya faɗa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masistu zakari ya ce ya rasulallah na shafi gabana shi na kai na sake arwalla ko kuma auƙala ko kuma ya faɗa ya ce an rajulu ya masu zakara hufis salati wato mutum ne ya shafi gabansa a cikin sallah a alaihi ruhu shin na kan shi sake a rawalla azan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masalla ya ce a'a kenan ba maganar sake a rawalla a kansa sai ya ce masa innama huwa babatun minka azan Allah ya ce ka san da cewa gabanka wato wata tsoka ce daga jikinka to a takaice wannan hadisi abin da yake tabbatarwa shafar gaba wannan ba maganar wato warware a walla daman ita mace ba ma maganar cewa warware a walla don ta shafi gabanta amma wannan ana maganar namiji kenan ya shafi gabansa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba maganar sake a walla shi ne malam ya ce wato akhraja kula khamsa ma'ana al-imam Ahmad da ashabu sunan al-arba'a su suka fitar da wannan hadisi Abu Dawud da wannan tirmizi da nasa'i da ibn maja sai ce wa sahahu ibn hibban wato ibn hibban ya inganta wannan hadisi ali ibn al-madini malami ne daga cikin malaman al-imam al-bukhari sai yake cewa huwa ahsanu min hadisi usra yace wannan hadisi na kalb ibn ali wato shi yafi kyawu game da hadisin busra ma'ana yafi hadisin busra kyawu hadisin busra shine hadisin da malam ya zo da shi bayan wannan shine hadisin busra bintu safwan Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man massa zakarahu falyatawadda manzon Allah ya ce duk wanda ya shafi gabansa falyatawadda manzon Allah ya ce ya sake arwalla duk wanda ya shafi gabansa manzon Allah ya ce falyatawadda ma'ana ya sake a rolla kaga wannan hadisi umarni yake cewa idan mutum ya shafi gabansa to ya sake a rolla wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wato wasu malamai suka tafi akan cewa idan namiji ya shafi gabansa to alwala ta warware wato shi ma wannan hadisi wato al'imamu ahmad da ashabu sunanil arba'a su suka fitar da wannan hadisi sannan al'imamu turmizi da ibn hibban wato sun inganta wannan hadisi al'imamu bukhari ya ce huwa a sauku shay'in fi hazal bab a wannan matsala ta maganar shafar gaba na warware arwalla ko baya warware arwalla al'imamu bukhari ya ce wannan hadisi shine ya fi kowane hadisi inganci a wannan babi a takaice shi wannan hadisi na tabbatar da cewa shafar gaba na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla hadisin da ya gabata na ɗalib ibn ali shi kuma na tabbatar da cewa shafar gaba ba ta daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kuma kowane hadisin ya inganta to ya rage shine yaya za a yi a haɗa kan waɗannan hadisai yaya za a yi a haɗa kansu don haka malamai sun haɗa kan waɗannan hadisai suka ce idan mutum ya shafi gabansa da nihin jin daɗi ma'ana da shahawa ka shafi gabanka to alwala ta warware amma idan ka shafi gabanka ba don wata shahawa ba to alwala tana nan ba inda ta tafi an gane ko kenan shi wannan hadisi na busra da ya ce duk wanda ya shafi gabansa ya sake arwalla suka ce wannan yana nihin cewa duk wanda ya shafi gabansa da shahawa to ya tabbata arwallarsa ta warware shi kuma wancan hadisi na ɗan suka ce yana nihin cewa duk wanda ya shafi gabansa ba don wata shahawa ba to arwallarsa tana nan ba ta warware ba wasu malamai suka ce hadisin busra yana nihin cewa duk wanda ya shafi gabansa ba tare da wani shamaki ba ma'ana wani abu bai shamakance tsakanin tafin hannunsa da gabansa suka ce to alwala ta warware idan ku akwai wani shamaki ma'ana wani tufafi mutum ya shafi gabansa to alwalarsa tana nan kamar yadda shi wancan hadisin talab ibn ali to waɗannan hanyoyi guda biyu su ne malamai suka bi domin haɗa kan waɗannan hadisai a takaice dai abin da muke so mu gane duk wanda ya shafi gabansa in dai da nihin shahawa ne to arwallarsa ta warware kamar yadda hadisin busra ya tabbatar da haka amma in ba dan shahawa ba ne mutum ya shafi gabansa to arwallarsa tana nan ba inda ta tafi kamar yadda hadisin ɗalif wato ibn ali allah ya kara masa yadda wato ya tabbatar da haka wannan shine kenan haɗa kan waɗannan hadisai da malamai suka yi kenan wannan kuma shine ya fi kusa na cewa inda shahawa mutum ya shafa arwallarsa ta warware amma in ba da wata shahawa ba mutum ya shafi gabansa to arwalarsa da taurori ba وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مرضي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره wato daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda tana faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabahu qai'un manzon Allah ya ce duk wanda amai wato ya zo masa auru'afun wato ko kuma haɓu idan aka ce haɓu shine jini da yake tsiyaya daga hancin mutum auru'afun ya ce ko kuma haɓu auƙalasun ko kuma ƙwarnahi nene ƙwarnahi shine mutum yakan ji kamar wani abinci ya taso daga cikin cikinsa ya zo kirji wani lokaci har yakan zo cikin makogwaro wani lokaci sai ya zo gab da fitowa daga baki kuma sannan ya koma shine ake kira da alasun shine a hausa ake kiran shi kwarnashi kenan shi ba amai ba ne ba amma yana kusa da amai shine yace au qalasun wato ko kuma kwarnashi au maziyun wato ko kuma mazi ya fito masa falyan sarif wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yanke sallah fal ya tawabba ya je ya sake arwalla thumma liyabni ala salatihi sannan kuma ya gini akan sallar shi ma'ana kayi raka'a biyu amai ya zo maka ko kuma haɓo ko kwarnahi ko kuma mazi ya fito to a nan sai ka juya ka je ka sake arwalla idan ka sake arwalla sai ka zo ka yi gini akan wannan sallah kayi raka'a biyu kenan raka'a biyu za ka cika misali azhar ce ko la'asar ko kuma isha sai ce wa huwa fi zalika la yatakallam a cikin wannan hali la ya takallam kuma baya zance ma'ana zai kame bakinsa ya je ya sake arwalla sannan ya zo ya gini akan iya abin da ya kawai ci gaba da zai yi idan aka ce gini iya inda ka tsaya kenan sai ka ci gaba shine malamai suka yi sharaɗi a nan suka ce a cikin lokacin da ya tafi sake arwallar kada ya zamanto ya ba alƙibla baya kada ya zamanto ya yi wata magana kada ya zamanto ya taka wata najasa da sauransu haka dai suka yi sharuɗa to a takaice shi wannan hadisi hadisi ne ba'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ba hujja bane an gane ko tare da cewa a nan kenan abin da za mu fahimta da ya ce man asabahu qaibun duk wanda amai ya zo masa cewa arwallarsa ta warware to wannan abinda za mu gane amai baya daga cikin abubuwan da ke warware a wallah domin wannan hadisi bai inganta ba inda ya inganta zai iya zama hujja akan cewa amai na daga cikin abubuwan da ke warware a wallah sai ce auro afur wato ko kuma haɓu tare da cewa da yawa daga cikin wasu malamai har ma wasu daga cikin magabata suna ganin cewa haɓo yana daga cikin abubuwan da ke warware a wallah to a takaice shi hadisin bai inganta ba don haka haƙo baya daga cikin abubuwan da ke warware a rulla haka nan kenan na ukun da ya ce auƙalasun ko kuma ƙwarnahi to shi ma ƙwarnahi baya daga cikin abubuwan da ke warware a rulla domin hadisin bai inganta ba sai ya ce au mazi ko kuma mazi shi wannan mazi dalilai sun tabbatar da yana daga cikin abubuwan da ke warware a rulla kamar yadda hadisin ali wannan aliyu Allah ya kara masa yadda da yace kuntu rajulan mazza'an yace na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi ali ya umarci miqdad ibn al-aswad ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-miqdad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ce da shi ya wanke gabansa kuma ya sake a wallah shi wannan gaba akwai dalilin da ya kunshi ma'anarta kenan ya tabbatar da cewa fitar mazi na daga cikin abubuwan da ke warware a wallah amma su waɗannan ukun na farko kenan amai da haƙo da ƙwarnahi wannan ba sa daga cikin abubuwan da ke warware a wallah na kuɗin kenan shine ya tabbata cewa yana daga cikin abubuwan da ke warware a wallah hakanan maganar cewa da yabni ala salatihi ya gini akan sallarsa wa huwa fi zalika la yatakallam a cikin halin zuwansa da da'owarsa na yaje ya sake arwala ya zo ya gini maza Allah ya ce kada yi zance shi ma wannan bai inganta ba na cewa gini akan sallah don haka imamu shafi Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa duk wanda yake cikin sallah in dai hadasi ya zo masa to sallah ta baci ba maganar gini zai je ya sake arwala sannan ya zo ya sake sabuwar sallah malaman malikiya da malaman hanafiya ma'ana imamu malik da imamu abu hanifa su ne suke ganin cewa mutum zai iya yin gini a cikin sallarsa musamman idan haku ya zo masa ko abin da ya kama da haka suka ce idan bai ba alkibla yakan je ya sake arwalla idan bai ba alkibla baya bai yi zance ba yakan iya zawwa ya gina ma'ana ya ci gaba da sallarsa to amma hadisin wannan ba hujja bane hadisin bai inganta ba ba maganar kenan gini wato gina sallah kenan ga duk wanda arwallarsa ta warware وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم wato daga jabir ibn samura Allah ya kara masa yadda ke faɗa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa atawadda min luhumil ghanam ya ce ya rasulallahi shin zan sake arwalla min lukumil ganam a sababin cin naman kankanan dabobi ma'ana tumakai da awakai idan aka ce alganam ismul jins ne ya hada tunkiya da akuya shi ne ya ce a tawabba ma'ana ya an shafe hamzatu stifaham a a tawabba min lukumil ganam ya ce ya rasulallahi shin zan sake arwalla a sababin cin nama na kankanan dabobi shine tunkiya ko akuya kala in shi ita manzo Allah ya ce in ka so kaga dama kana iya sakewa kaga lafazin da yace in shi ita in ka so wannan na nuna cewa sakewar ashe ba dole bane ba a sababin cin naman kankanan dabobi manzo Allah ya ce masa in shi ita yace in ka so ka sake idan in ka so kuma kar ka sake ƙada sai ya sake masa tambaya ya ce a tawabba umin luhumil ibil ya ce ya rasulallahi shi zan sake arwalla a sababin cin naman ragumi ƙala na amfanzu Allah ya ce masa kwarai da gaske dole ku ka sake arwalla idan ka ci naman ragumi kaga a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya amsa masa da cewa na'am manzo Allah ya ce kwarai wato zaka sake arwalla idan ka ci naman wato rago ne wannan hadisi hadisi ne wato tabbatacce domin hadisin na cikin sahihu muslim haka akwai hadisi na daban wanda malam bai zo da shi ba hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda shi ma hadisin na cikin musnad na al-imamu ahmad da sahihu muslim da sunani abi dawud da sunan tirmidhi da ibn majah albara ibn azib Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wato mun tambayi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tambaye shi muka ce ana tawabba min luhumil ibil ya rasulullah shi mun sake arwalla idan mun ci naman raƙumi qala na'am manzon Allah ya ce kwarai sai muka masa tambaya ta biyu muka ce ana tawabba min luhumil ganam shin mun sake arwalla idan mun ci naman kankanan dabbobi kala la maza Allah ya ce a'a ba za ku sake ba to waɗannan hadisai hadisai ne tabbatattu abinda suke tabbatarwa cin naman raƙumi na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla an gane ko duk wanda ya ci naman raƙumi to ya tabbata arwallarsa ta warware dole sai ya sake tare da cewa wato malaman malikiya da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa cin naman rakumi baya warware arwalla sai suka hada shi da wancan hadisi wanda na cikin sahihu muslim hadisin aisha Allah ya kara mata yadda da abu huraira Allah ya yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa tawabbahu mimma masatin nar maza Allah ya ce ku sake arwalla a sababin cin abin da wuta ta shafa gane ku ku sake arwalla a sababin cin abin da wuta ta shafa haka kuma hadisi na cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i da almuwadda ta al-imamu malik wato riwaya ta jabir Allah ya kara masa yadda yake fada cewa akhirul amrayni من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار karshen ɗaya daga cikin al'amurra biyu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne daina sake arwalla a sababin cin abin da wuta ta shafa a farkon musulunci idan ka ci abin da abincin da aka dora shi akan wuta to sai ka sake arwalla ko kunu ne ka sha sai ka sake arwalla a farko kenan to amma a ƙarshe bazan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya zamanto yakan ci abincin da aka dora akan wuta kuma baya sake arwalla kamar yadda hadisi na cikin bukari da muslim wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci an zo masa da karfata wato ta tinkiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci da ya gama ci kuma ya tashi ya yi sallah ba tare da ya sake arwalla ba an gane ko ma'ana ya ci karfata ga sassa kuma ya tashi ya sallah ba tare da ya sake a rola wannan hadisi yana tabbatar da cewa kenan wannan hukunci na farko an shafe shi sake arwalla a sababin cin duk abincin da aka dora shi akan wuta wannan a farko ne amma daga baya an shafe hukunci to wannan hadisi shine wasu malamai suka tafi kamar su yadda malaman malikiya suka ce a to wannan ai a farko ne cewa idan mutum ya ci abin da aka dora akan wuta ya sake arwalla wannan shine yake nihi da cewa idan mutum ya ci naman rakumi zai sake arwalla malamai suka ce a wancan dalili ne ga mamme wannan kuma dalili ne ke bantacci wannan kenan an ware ne daga cikin duk abubuwan da aka dora akan wuta naman rakumi shi hukuncin shi na daban cewa in dai mutum ya ci shi to wannan dole sai ya sake arwalla wannan kuma ita ce fada wadda take mai rinjaye naman rakumi na daga cikin abubuwan da ke warware a walla domin hadisai ingantattu guda biyu na albara ibn azib da jabir ibn samura kuma gaba ɗayan hadisan suna cikin sahih muslim suna tabbatar da cewa cin naman rakumi na daga cikin abubuwan da ke warware a walla haka kuma za ka yi wasu tawili na daban wasu malamai suna yi cewa wai ana zaune ne a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci naman rakumi wani daga cikin jama'a sai ya yi iska ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai a tashi kowa ya je ya sake a walla to a nan kenan kamar kana siffanta sahabbai da cewa ba su san ba da cewa warware wannan ciwo fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware a walla kuma alhali ita wannan kalma da ake faɗa babu ita a cikin hadisi an gane ko tunda a nan abinda muke so mu gane da shi hadisin jabir ibn samura da shi hadisin albara ibn azib tambaya ce fa aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mun sake arwalla idan mun ci naman kankanan dabobi manzon Allah ya ce a shin za mu sake arwalla idan mun ci naman rakumi manzon Allah ya ce kwarai to kaga hadisin tambaya ce a kai ko manzon Allah ya bada amsa ba maganar cewa an yi iska ba wani ya yi iska ne aka ce kowa ya tashi ya je ya yi arwalla wannan kwata kwata babu shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسن وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gassala mayyitan falyabtasi wato duk wanda ya wanke mamaci manzon Allah ya ce falyabtasi shi ma ya je yi wanka wa man hamada hufan ya tawarda maza Allah ya ce duk wanda wato ya ɗauki gawa maza Allah ya ce far ya tawarda maza Allah ya ce shi kuma ya sake a rola wanda ya wanke mamaci ya sake wanka duk wanda ya ɗau gawa shi kuma ya sake a rola kuma a zahirin wannan hadisi umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin ya ce man gassala mayyitan duk wanda ya wanke mamaci sai ce fa ne ga tasil shi ma yayi wanka kaga anan fi'lul mudari ne al mafrun bi lam al amr wa huwa sigatu min siyagil wujub cewa duk wanda ya wanke mamaci shi ma yayi wanka duk wanda ya daugawa manzon Allah ya ce kuma ya Allah al'imamu ahmad da al'imamu nasa'i da al'imamu turmizi suka fitar da wannan hadisi a cikin littattafansu sannan al'imamu turmizi ya kyautata danganan hadisin al'imamu ahmad ke faɗa cewa wani abu na sakewar na yin wanka ko na sake arwalla ga duk wanda wato wani abu na maganar sake wanka na yin wanka ga wanda ya wanke mamaci ko kuma yin arwalla ga wanda ya daugawa al'imamu ahmad ya ce babu abin da ya inganta a wannan bani ma'ana a wannan matsala amma tare da cewa hadisin ya inganta an gane ko shek nasir albani allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin littafin sa'ar wa haka a cikin ahkamul jana'is hadisin ya inganta wanke mamaci na daga cikin abubuwan da ke shar'anta yin wanka ga shi wanda ya wanke mamacin haka wanda ya daugawa tuna kansa shine sake arwalla illa kasancewar shi hadisin abin da yake fa'idantarwa wajabcin yin wanka ga duk wanda ya wanke mamaci da wajabcin sake arwalla ga duk wanda ya daugawa sai dai an samu hadisi wanda ya sarrafa shi daga wajabci wato zuwa mustahabbanci kamar yadda hadisi ne ingantacce wato wanda ibn umar allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa kunna nugassilul mayyit mun kasance muna wanke mamaci faminna man yaktasil wa minna man la yaktasil daga cikin mu akwai wanda ke zuwa yayi wanka wani kuma baya yin wanka za mu wanke mamaci mu gama mu da muka wanke mamaci a cikin mu wani je yayi wanka wani kuma baya yin wanka to wannan hadisi shine karinar da yake sarrafa wancan wajauci wannan hadisi daga wajauci zuwa mustahabbanci cewa yin wankan mustahabi ne ba dole bane haka akwai hadisi da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu maza Allah ya ce babu wani wanka na musamman a kanku a sababin wanke mamacinku da kuka yi sai ce inama mai yi ta ku ya mutu bahiran walaisa binajas wato kusan da cewa mataccenku yana mutuwa ne a tsarkake umuminai ba da jasa ba da sai ce fa hasbukum an taksilu aydiyakum ya ishe ku kawai ku wanke hannuwanku wannan hadisi ibn hajar Allah ya ji kansa ya kyautata danganan shi hadisin al-Imam al-Baihaqi shi ya rawaito shi a cikin littafin sa as-Sunan wannan hadisi shi ma shine malamai suka ce ya sarrafa wancan wajabci wancan hadisi daga wajabci zuwa mustahabbanci kenan a takaice duk wanda ya wanke mamaci an so ya yi wanka amma in bai yi ba bai yi ba laifi ba dole bane ba amma an so mutum ya yi wanka haka wanda ya daugawa to an so ya sake arwalla amma sake a wallar ba wajibi ba ne a gane ko domin hadisin ya inganta mana gassa da mai yi talfal ya ta sai duk wanda ya wanke mamaci maza Allah ya ce ya yi wanka wa man hamala duk wanda ya daugawa maza Allah ya ce fal ya tawabba maza Allah ya ce ya sake a wallar kenan hadisin Abdullahi dan Abbas da ya ce da maza Allah ya ce babu wani wanka na musamman a kanku a sababin wanke mamacinku idan kun wanke shi sai ce domin mamacinku yana mutuwa ne halin yana tsarkake ba da jasa ba ne ba da haka wanzan Allah ya ce ya ishe ku ku wanke hannuwanku kawai wannan yana nuna sake yin wankan ba wajibi ba ne sake arwallar ba wajibi ba ne matsayin shi mustahabi kenan shine dalilan da malamai suka wato hada wancan wannan suka sarrafa wancan wajabci kenan daga hadisin daga wajabci zuwa mustahabbanci وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول wato daga abdullah ibn abubakar allah ya ji kansa ke faɗa lalle na cikin takadda wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka rubuta aka aika ma amurguna hazm allah ya kara masa yadda takadda ce takanas manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka rubuta aka aika ma wani sahabinsa shine amr ibn hazm a cikin takaddar na daga cikin abin da manzon Allah ya sa aka rubuta masa Allah ya masa alqur'ana illa zahir kada wanda ya shafi alqur'ani sai tsarkakeki an gane ko kada wanda ya shafi alqur'ani sai tsarkakeki shine malam yace al-imamu malik ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa al-muwaqqa mursalan matsayin hadisi ne mursal idan aka ce hadisi mursal kamar yadda bayani ya gabata hadisin da tabi'i ya ɗaukaka danganansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i ya ce manzon Allah ya ce kaza to wannan hadisi da'ifi ne a wurin jumhurin malaman hadisi an gane ko yasa saboda an jahilci tsanin da yake tsakanin wannan tabi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iya yiwuwa sahabi ne idan an sanin cewa sahabi ne ba matsala domin sahabai gaba ɗayan su adalai ne kuma yakan iya kasancewa tabi'i ne to in tabi'i ne kaga akwai sauran aiki sai an bincika an tabbatar da shin adali ne shin kuma yana da ƙwarin hadda kenan sai an tabbata amintacce ne ko ba amintacce ba to jahiltar tsanin da yake tsakanin wannan tabi'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa malaman hadisi suka ce hadisi mursal da'ifi ne ba a kafa hujja da shi a cikin addini to shi ne yace rawahu malikun mursala domin an samu riwayar tabi'i daga dan uwansa tabi'i kafin a kai kan sahabin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka samu tabi'ai goma tabi'i ne ya rawaito daga dan uwansa tabi'i shi ma daga dan uwansa tabi'i shi ma daga dan uwansa tabi'i sai da aka sami tabi'ai goma sannan aka kai kan sahabi sannan ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in hadisi ya zo daga tabi'i tabi'i ya ce manzon Allah ya ce kaza to wannan hadisi ana kiran shi hadisi mursal saboda ya sare yadda tsanin da ke tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iya kasancewa sahabi ne yakan iya kasancewa ba sahabi ba kenan jahiltar wane ne aka sarai suke shi ne ya raunar hadisi sai ce wa wasu rabin nasa'i alimamun nasa'i ya sadar da danganan hadisin ma'ana zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi wani hibban wato sai malam ya faɗa ya ce wa huwa ma'alul wato hadisi ne ma'alul ma'ana wanda ke akwai illa wato a cikin sanadinsa akwai illa tattare da shi wasu malamai suna cewa ma'alul amma abin da ya fi dacewa a ce mu'allal shine hafizul iraki Allah ya ji kansa a cikin alfiyarsa yake cewa wasan ma bi illatin mashmulu mu'allalun wala taqul ma'alul yace don hadisin da ke da illa a cikinsa a cikin sanadinsa ko a cikin mataninsa yace ka ce da shi mu'allal kar ka ce ma'alul gane ku kace mu'allal shine ya fi dacewa da kace ma'alul tare da cewa wasu malamai suna kiran shi ma'alul shine anan ibnu hajar Allah ya ji kansa yace wa huwa ma'alul yace wannan hadisi yana da illa a takaice wannan hadisi bai inganta ba don haka wannan ba hujja bane ba wanda ke nuna cewa ba wanda zai shafi alkur'ani sai wanda yake da alwala nan da ya ce Allah ya masar Qur'ana illa zahir kada wani kada wani ya shafi alqur'ani sai mai zai tsarkake shi to anan tsarkakekken wani tsarkin ake nufi ana nufi tsarki wanda yake na janaba ko kuma tsarki wanda yake na hadis a takaice tsarki fa kala uku ne yanzu mumini me za mu ce mumini mumini tsarkakekke ne kamar yadda hadisi ya gabata sai yake cewa inna mayyitakum ya mutu bahira yace mamacin ku yana mutuwa halin yana tsarkake kaga mumini tsarkake ne kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hango Abu Huraira ko kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya wato manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya hango Abu Huraira an zo an zauna ba tare da tantancewa Abu Huraira sai ya zare manzo Allah sai ga Abu Huraira baya nan zuwa jimawa sai ya dawo sai manzo Allah ya ce aina anta ya Abu Huraira ina kake ina ka tafi sai ce ya manzan Allah lokacin da muka haɗu da kai na zo na zauna ya ce ina da janaba ni kuma ina kin ina kyamar na zauna da kai halin ba ni da tsarki manzan Allah sai ya ce subhanallah ya ce masa inna da mu'mina laisa bi najis ya ce ai mumini ba najisa ba ne mumini ba najisa ba ne idan aka ce ba najisa ba ne me ake ni kenan tsarkakekke don haka kafirai mushrikai ubangiji ta'ala yace najasa ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas amma me ake nihi da najasa najasa ma'anawiyya saboda mummunan kudiri da yake cikin zukatansu to kaga anan da yace Allah ya masa alqur'ana illa dahir kada wanda ya shafi alqur'ani sai tsarkakeke to anan tsarkakeken mumini ake ni yakan iya daukan mumini cewa kada wanda ya dafa alkur'ani kenan sai tsarkakeke ma'ana sai mumi sannan bahir a nan kuma yana nihin yana iya ɗaukan ma'anar wanda ba shi da janaba domin wanda ba shi da janaba tsarkakeke ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا idan kun kasance kuna da janaba ubangiji ta'ala ya ce fadaharu ma'ana ku tsarkaka ma'ana shine ku yi wanka kare kenan wanda yake da janaba za a iya ce masa kenan ba tsarkakakke ba ne wanda ba shi da janaba ai kaga za a iya cewa tsarkakakke ne wanda ba shi da janaba za a iya cewa tsarkakakke ne kenan kaga wannan yana iya daukan ma'anar kenan kada wanda ya shafi alkur'ani sai tsarkakekke ma'ana wanda yake da janaba kenan ba zai shafi alkur'ani sannan haka misali yana iya daukan ma'anar Allah ya masa alkur'ani illa tahir kenan sai mai arwala domin wanda ba shi da arwala kenan ba a ce mai tsarki kamar yadda wancan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatarsa da ya gama biyan bukatarsa wani sahabi yana wucewa da shi ya masa sallama manzan Allah sai yake amsa sallama sai da ya shafi katanga ya taimama sannan manzan Allah ya amsa ba sai ce domin ina kyamar na ambaci ubangiji na sai akan hali wanda yake da tsarki da haka ya shafi katanga ya taimama kaga mara arwalla ana iya ce masa baya da tsarki ne arwalla ana iya ce masa tsarki ke to shi ko ka'ida ta malaman hadisi suke cewa إذا تطرق احتمال بدل الاستدلال إذا طرق الاحتمال بدل الاستدلال wato idan tana yiwuwa ta kullo kai to kafa hujja kuma ya ɓaci idan aka ce yana iya yiwuwa kaza ne yana iya yiwuwa kaza ne yana iya yiwuwa kaza ne to ba maganar kafa hujja kafa hujja ya ɓaci kaga anan yana iya kasancewa tsarkakekke ana nihi mumini yana iya kasancewa tsarkakekke wanda ba shi da janaba tsarkakekke a nan kuma yana iya kasancewa kenan mai arwalla to wannan ake ni to don haka wannan hadisi ko da ya inganta kenan ba dalili ba ne ba wanda ke nuna cewa wanda ba shi da arwalla ba zai taba alkur'ani ba saboda tsarkakekken yana iya kasancewa mumini ake ni yana iya kasancewa wanda ba shi da janaba yana iya kasancewa wanda yake da arwallah shi ne zarfafike sannan haka waccan aya da suka kafa hujja da ita na cewa la ya masuhu illal mutahharu ba wanda ke shafar alqur'ani illal mutahharu suka ce sai masu tsarki to malamai suka ce wannan aya ita ma a ƙarƙashin ta babu dalilin da ke haramta dafa alqur'ani cewa sai mai alwallah babu an gane ko babu dalilin da yake hanawa saboda suka ce shi jerin wato lafazin ayar da ayoyin da suka zo bayanta kafin ita suna bayani ne ga wani littafi na musamman shine allahul mahafuz kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa innahu la qur'anun kare fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun innahu ubangiji ta'ala ya ce lalle wannan abin da ka zo da shi na wannan littafi da ƙur'anu ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata wani abin karantawa ne karim wanda yake mai girma mai daraja fi kitabin maknun wanda asalinsa tushensa yana cikin wani littafi wanda yake suturtacce wanda ido baya hango shi shine lahul mahfuz sai ce la ya masuhu shi wannan kenan allahul mahfuz kenan ad-damir yaudu ila aqrabil mazkur ad-damir yaudu ila aqrabil mazkur shi damir in ya zo to abin da yafi kusa wanda aka ambata shi ake mai dama da kenan la ya masu ai la ya masu kitabul maknun ba wanda ke shafar wannan littafi wanda yake sirtacce kenan lauhul mahfuz illa al-mutahharun wato sai ababan tsarkakewa kenan mu gane wannan ismul maf'ul in aka ce mutahhar ismul maf'ul ne kenan abin tsarkakewa amma in ka ce fahir ko al-mutahhir ma'ana mai neman tsarkaka kenan illal mutahharun sai ababan tsarkakewa su wane ne ababan tsarkakewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su kadai suke shafar wannan allo kaga kenan ba alqur'ani ba ake bi domin can Allah ya faɗa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin wa yuhibbu mutatahhirin Allah na kaunar bayi waɗanda suke masu matukar komawa gare shi da tuba kuma yana kaunar bayi waɗanda suke masu neman tsarkaka a kowane lokaci aka ce yake cewa fihi rijalu yuhibbuna an yatafahharu wallahu yuhibbul mutahhirin kaga mutahhir ay mutatahhir to dan haka kenan anan la yamassuhu illa al-mutahharun ba al-qur'ani ba ake wancan littafi Allahul mahfuz don haka dai a takaice duk dalilan da suka zo akan cewa mai arwal wanda ba shi da arwalla ko wanda ba shi da tsarki na janaba zai dafa alkur'ani babu dalilin da yake iya zama hujja duk dalilan da aka zo da su babu dalili daya wanda zai iya zama hujja kenan sai a koma asali shine albara'atul asaliya kenan halacci an gane ku don haka babu dalilin da ya haramta ma mai janaba ko mai al'ada ko mai jinin biki ko wanda ba shi da arwalla dafa alkur'ani inda a ce wannan dalili wannan hadisi ya inganta da sauran dalilan da aka zo da su to za su iya zama hujja to amma babu dalili daidai da ɗaya wanda yake iya zama hujja akan wannan mas'ala don haka kenan sai a koma asali shine halacci wanda ba shi da arwala yakan iya dafawa wanda ba shi da tsarki na janaba yakan iya dafa haka mai al'ada da sauransu to don haka su jumhurin malamai su suna ganin cewa mutum ba zai dafa ba mai janaba ko mai jinin al'ada suka ce sai dai kamar misali tilawa suna iya yi amma dafa alkur'ani ba za su iya yi ba haka suka ce mai janaba ko tilawar ba zai yi ba sai dai kamar aya ɗaya zuwa aya biyu a bisa fuska ta kafa hujja ko kuma neman tsari kamar aka tambaye ka menene hukuncin arwalla ba ne fi zaka iya janyo ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ka kafa hujja da wannan aya cewa arwalla dole ce idan mutum zai yi sallah wa ka tambaye ka menene hukuncin cin dukiyar maraya sai ka ce Allah ya faɗa wala taqrabu ma da yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda to haka fuska wannan fuska ta neman tsari kamar misali karanta ayatul kursi da sauransu suka ce ba da yake mai janaba yana iya yi ko mace tana cikin jinin al'ada tilawa sun ce tana iya yi don kada wato ta manta kenan haddar da ta yi suka ce amma ta dafa alkur'ani baya halarta ta dafa to a takaice dai gaba ɗayan dalilan ba dalilin da zai iya zama hujja kenan asali kowa yana iya dafawa da wanda ba shi da arwala da mai janaba da mai al'ada da mai biki duka suna iya dafa alkur'ani domin babu dalilin da zai iya zama hujja akan haramta musu dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك